muna cikin bayani a kan mustahabbobin sallah abubuwan da ake ce ma mustahabbatu salat da mu kare su ba ranar sau lokaci muna yi muka tsaya yau kuma da ikon Allah subhanahu wata'ala za mu tashi inda malam ke cewa wadda ya mun bi salamin maqrudi li kulli musalli nan ne ko وهو أن يشير برأسه قبالة وجهه ويتيامن بها قليلا بحيث ترى صفحة وجهه واتو التيامن بالسلام شين داما تاوى تسلم معنى ين داما تفسكى لك سنة سوى السلام عليكم بالسلام المفروض تسلمت تزكي سفر الله لكل مصلي ga dukkan mai sallah ma'ana sallama da aka farnin sama duk wanda ya yi sallah ya yi ta to wannan sallaman ana damun ta ta ne mutum na yin dama da wasu shi ne sannan ya dawo da ita ya hagu da ita kuma wa huwa malin ya ce shi kaifiyar shi yadda take an yi shira bi rafi shi ne mutum ya yi nuni masallaci ya yi nuni da kanshi kubalata wajen shi gaban fuskar shi wa yadda ya mana biya kalilan sai dama da ita kaɗan ita huska ne mana lokacin da za ka cewa assalamu alaikum sai ka kalli gabanka sannan kaɗan damar ta da ita kaɗan shi ne abin da malai ke ni da wannan bayani na shi bi haitu ta yadda tura za a ganin safhatu fatan wajihi huskar shi yadda za a ganin kumcin shi wanda ke bayan za su ganin wato kumcin shi kaɗan to a lokacin nan za a cewa mutum ya yi wannan mustahabi daga cikin mustahabobin sallah wanda zaru ila mawdi sujud da kuma kallo zuwa bagiran sujada fi qiyami a cikin tsayuwar shi lokacin da mutum ya yi tsaye yana sallah mustahabi ne gare shi kada ya kalli ko ina ya kalli wurin da zai azaboshe shi in yayi sujada in kana sai kana karatun fatiha ko kana karatun fatiha da sura to so ake yi ka zaki kallon inda za ka aza goshinka wurin sujada ka nan za ka zaki kallo wannan ba musu haɓi haka an za Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kallon mawai a sujudi lokacin da yake tsaye mana yana tsaye na karatu ko ya ruku ya taso bai kallon ko ina yana kallon mawai sujudi wurin sujada shi kenan wannan yana son ya cewa idan mutum yana sallah bai kamata ba mutum ya zanyi kallon gaban shi duk mai sallah ba gaban shi za a yi kallo ba zai kalli kowa zai dan duko kan shi kana mun gane ko wannan shine sunna kuma shine mustahabbi daga cikin mustahabbobin sallah wanda ya ga cikin sallar shi yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan shi zai hana ka tunanin wani abu shi zai hana ka kalle-kalle a cikin sallah amma in ka bar goshin ka dage za ka zanci kallon abin da ke gaban ka har ma kamar ce sallah kake amma idan ya zama to kana kallon wurin da za ka aza goshin ka akan wannan wurin to za ka tsaya cikin sallah kenan za ka samu kwanciyar hankali za ka samu nutsuwa a cikin sallah wa mubasharatul ardh da kuma sumbatan kasa aw ma tumbituhu ko kuma abin da kasa ta ciro shi ko sumbatar abin da kasa ta hindu daga cikin tsirran kasa ciyawa ko abin da ya kama da wani mutum ya sumbaci kasa bilwaci da fuska walkafai ne da kuma tabukaci mana ka aza goshinka ga kasa sannan kuma ka aza tabunan ka guda biyu hannayen ka guda biyu ka aza su ga kasa wannan ma mustahabi walmashi ila sala da kuma tahiya zuwa sallah biwaƙarin da natsuwa wa sakinacin da natsuwa mana ka sai wurin sallah kana tahiya ba kana sauri ba ba kana gudu har ka zo cikin masallaci kana shashika kuma wanda aka biyo da gudu lallai mutum yana so ya gamanta da sallah dukkan sallah baki da ya samu ta to amma ka sani cewa in ka zo daga gidanka aka tare sallah za ka samu ladan sauran masu sallah baki daya ba abin da Allah subhanahu wataala zai hana ma daga abin da ya basu saboda kyakkyawan niyyar amma sauri yana iya jawo masaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza atakum salatu fa alaikum bi sakinati wal waqar kama taraktum fasallu kama fatakum fatimu ko fakum to kaga wannan tahiya a hankali da kwanciyar hankali da nutsuwa da tsanaki wannan yana da lada ta musamman da zai samu ta ya samu a wurin Allah subhanahu wataala saboda ya yi koyi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya suna annabi sallallahu alaihi wasallam da kai zai sa a baka ladan wannan sallar da baka samu ba in raka da ta kuce ma in biyu ta kuce ma in uku ta kuce in ma duka ta kuce ma za a baka lada 27 din nan da aka ba sauran masallaci saboda haka kenan ana son mutum ya zo masallaci da nutsuwa da kwanciyar hankali wa idalu sufufi da kuma daidaita sahu daidaita sahu shi ma mustahabbi ne daga cikin mustahabobin sallah wa tarku tasmiyati da barin wadin bismillah fil fariqati a cikin sallan farilla mutum ba zai wadi bismillah ba a wurin karanta suratul fatiha ko kuma wurin karanta sura mutum ba zai wadi wannan ba wa zikru ba'da salami da kuma yin zikiri bayan sallama ma'ana zikiri bayan sallama bayan ka sallame sallah minas salati bayan ka sallame daga cikin sallar da kake ka tsaya ka yi zikiri bil azkaril warida da zikirrika waɗanda suka zo ta qira'ati ayatul kursi kamar karatun ayatul kursi wa tasbih kamar tasbih 33 talatin da uku wa tahmidi kuma kamar yin tahmidi alhamdulillah talatan wa talatin ثلاثين له والتكبير كما كمرين كبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا وثلاثين ثلاثين له وختم المئة لكما تكة تدري بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا نسول المستحبوبي وأدول بسكم مستحبا صلى سيبطل ونبطل ما ليس يقرأ الدعاء ana karanta addu'a ba da takbiratul ihram bayan kabbara harama makruhi ne bayan mutum ya kabbara harama ya ce Allahu akbar yayi addu'a addu'a da ake ni a nan gurin wadda take makruhi shine addu'a wacce take ta bukata ce ba addu'a ta ibada amma addu'a ta rubu addu'a ta neman biyan bukatar ta a wurin Allah nan makruhi ne kawai mun gane ko amma addu'a ta ibada ba makruhi ba ne mustahabbi ne ko kuma sunna ne daga cikin sunnonin sallah wa fil ruku'i domin idan muka ce makruhi ne ke na wannan ya nuna manzon sallallahu alaihi wasallam da yake addu'a Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib wa naqqini min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas اللهم اغسلني بالماء والثلج walbara wannan addu'a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake za ka kenan mun ce addu'a ba ki daya makruhi ya ce mun ce maza Allah yana aikata makruhi cikin sallah kenan ko to wannan addu'a ce ta ibada ba addu'a ce ta ta bukata ba ba addu'a ce ta roƙon Allah ba addu'a ce ta ibada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wai wannan lokacin ne da ya kabbara yake roƙon Allah ya mai wannan ba a'a yana addu'a ne domin gabanin ya fara karatun suratul fatiha saboda haka kenan wannan ba ana shi wannan ba makruhi ba ne mustahabi sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ruku'i haka ma a cikin ruku'i bayan addu'a mutum bayan ruku'i nan ki roƙon Allah na cewa Allah ka biya mana bukatuna Allah ka bani lafiya Allah ka bani abin da zani aure da shi Allah ka arzuta iyana da ilimi Allah ka bani kasuwa mai albarka ba a yi ma idan mutum ya ruku'i abin da za ya kawai shi ne tasbihi ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan tawaya daga dukkan na kasa da aka manzala sallallahu alaihi wasallam yace wato fa amar ruku fa tadluhi to ana qara alqur'ani an ana da karanta alqur'ani ina ruku da haka kenan ba a karatu alqur'ani kuma ba a yin addu'a a cikin ruku inda ake yin addu'a shine cikin sujuda wa fi tashahhud al-awwal haka ma ana karanta addu'a a cikin tsayya ta farko idan sallah ta zama tana da zama biyu to zama na farko idan mutum ya kara karatu tsayya ba zai yi ba ba zai addu'a wacce akudu wal basmalatu fil fariba da kuma at-ta'awud shine a'udhu billahi da kuma basmala fadin bismillah fil faribati a cikin farilla wannan ma makruhi wa sujudu ala bisati da kuma yin sujada akan shinhida shinhida irin ta tabarma irin ta zamani ko kuma shinhida irin ta tafi ko mai tafshi ko baya da taushi ko mai laushi ko busashe tabi da ni Allah ma makruhi ne a yi sallah a kan shi wal mindili haka ma makruhi ne mutum ya yi wato sujada a kan tsalle mutum ya samu wani tsalle ya aza daidai inda za a zai sujada domin ya yi sujada a kan shi tsalle dan kararrami kamar mishawar wanda ake ya ce masu na da shi da wanda ya kama da shi wa nahwihi da abin da ya kama da shi duka wannan ba a yi makruhi amma mutum ya sallar shi ta yi wa la tarafin kummi kuma makaruhi ne mutum ya yi sallah a kan gefen wato rigar shi ko hannun riga wato alkumma shi ne wani gehi na riga ko hannun riga ko kuma gehen yankan rigar ta ana kiran shi da alkum ma'ana idan zahi ya yi zahi kamar wuraren da yake ana sallah a wuraren ba su minti ne babu wato shinyida da rana ta yi sosai wurin ya doke zahi wa mutum ba zai jawo riga shi a azayi su jira a ƙasa wanda da makaruhi mana ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam safai ne hadisi yana nan cikin bukhari da muslim yana nan ma cikin alƙawa abin nan umdatul ahkam wal iltifatu haka ma waiwayi a cikin sallah makaruhi ne ne ghairi barura ba tare da larura ba yana kaga in akwai larura mutum yana iya waiwayi cikin sallah mutum na iya waiwaya in akwai bukaci in akwai matsala to sai mutum ya waiwaya kamar misali limamin da arwalat ta kare to yana iya waiwayawa ya sa wani saboda shi sallah ta riga ta kare ta ga larura ce ko kuma laruran wani abu an ce mai ga wani abu nan bayan shi mutum na iya waiwayawa kuma ya ci gaba da sallar shi wa tashbiqul asabi da kuma sarkahe dan yasu mutum na sallah sarka yayin ya zai shaka ko ba sallah yake ba yana wasa da su wannan baya da jawo shi ma makaruhi ne wa farqa'atuha da kuma kwankwasa su mutum na sallah yana kwankwasa in ya zai shaka yana sallah wannan ma da makaruhi ne baya da jawo wal abadu da kuma yin wasa bi khatimihi da zoban shi mutum na sallah yana wasa da zobe liman na karatu ko kuma shi ne da kanshi yake sallar amma ya zanyi motsa zoben shi ko agogon shi yana da agogo ko ya zanyi don salula yana diba kun gane ko ko ko mutum ya kama gyara rigar shi haka nan kawai wasa da riga ko wasa da wani abu da ke tare da kai wannan duka makruhi ne a cikin sallah aw bi lihiyati ko kuma mutum ya zanyi wasa da gemun shi mutum na sallah yana ta shawo gemi a ta za mutane da yawa suna wani wannan makruhi mana bai bata sallah amma in yayi yawa kowane cikin su yayi yawa to zai bata sallah idan ya zama to kaɗan ne amma ya zama to ɗabi'a mutum to kusan mutum kullum kenan yana wahala ne baya da sallah baya da ladan sallah a wurin Allah subhanahu wataala ya yi tsayuwa ya ruku ya sujada ya komi amma bai da lada ko ɗaya wurin Allah saboda yawan yi da yake wa tazmidu basarihi da kuma rinta idanun shi wannan ba ana karanta mutum ya rumta idanun shi a cikin sallah ka rumta idanun ana sallah wannan ma makruhi wa rafuhu ko kuma mutum ya daga idanun shi ila sama'i ya zuwa sama yana kallon tarmamu ko yana kallon lihin masallaci da masallaci ya zama an kawata shi yana da kyawu ko kuma ba ko ne a cikin masallacin wannan makruhi ne gare shi ya daga kai yanzu ya kallon wani irin kwanfoji ne a masallacin ana sallah yana ta kallon wannan baya da kyawu wa zammul qadamai ne kuma make kawawa mutum ya ga mai kawawan shata idan za ka ga mutane na irin wannan sallah kawawan mutum biyu da maka kamar ba cikin masallaci yake na sallah ba wa waqfur yadi da kuma aza hannu ala al-khasirati akan kugu mutum ya aza hannun shi akan kugu ko hannu a bai ko hannu daya kaga wannan tsayuwar gajiyoyi ba tsayuwar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala wa tahdithun nafsi da kuma ba zuciya labari bi umuri duniya da al'amuran duniya ka zan ki gaya ma zuciyarka al'amuran duniya kana tunanin duniya ana sallah kana ta tunanin al'amuran rayuwar duniya al'amuran kasuwanci al'amuran kuɗi al'amuran mata al'amuran yara ga su nan dai ya ta tunanin wani al'amuran daban kama ba cikin sallah kake ba wanda ma ana karanta mu mutum wa hamlu shay'in da kuma daukar wani abu bi kummin da hannun rike shi ya dauki abun ga hannun riga wannan ma makaruni au famin ko kuma ya dauki abin da bakin shi mutum na sallah amma a cikin bakin shi akwai wani abu wa salatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi da kuma yin sallah a gaban wanda ke wucewa gaban shi a hanyar wanda ke wucewa gaban shi ma'ana wannan zuba kawai ne kamar da za ka ganin mutane a cikin masallaci ko yana sai mutum ya tada sallah wannan makruhi ana yin sallah ne inda ka san wani ba zai wuce gaban ka ko kuma ka samu sutura ta yadda da ya zo ya ga sutura gaban ka ba zai wuce ba dole ya bi bayan suturan ya wuce amma yin sallah a hanyar mutumin da zai zo ya wucewa gaban ka to wannan makruhi ne bai da kyawu kamar misali na cikin masallaci ai kaga yadda ya kamata nan mutum na fila ne ya zo nan tsawon gaba ya nafila ko ya zo bayan waɗannan ginshikan guda hudu ya sallah ko mutum ya koma wannan raba ta inda dai babu wani wanda za a jabare ba su kaga shi kowa ne don wajen za a ba kenan duk wanda za a wuce tura nan kana masa ga gini in ya wuce ginin ba gaban ka ya wuce ya dai hito daga cikin masallaci amma misali mutum ka ga mutum nan bakin kowa yana sallah ko bakin wacce ko ko jan wajen ta yadda mutane na tikitawa gaban shi wannan ba da kyawu domin ba da suturar da ya kafa sallah kawai yake ba tare da sutura ba na shi ma yana da laifi shi ma wanda ya wuce yana da laifi kowa yana da laifi manzala ya ce a yi sutura bai ce ka yi sallah haka na kawai manzala ya ce duk wanda ya sallah to ya sallah zuwa ga wata sutura in wani ya so ya wuce gaban ka tsakanin ka da sutura ka ture shi ko ka hana shi in ya kiya sai ya wuce to ka yi wada tare da shi saura ke nan bai da kyau wa qatlul barbus da kuma kashe al burbus wato shi ne kudin cizo ko wal qamlati da kuma kashe tururuwa abin nan kwalkwata yaya ke nan fil masjid a cikin masallaci duka wannan makruhi waɗannan su ne makruhai a cikin sallah da yawa muna aikata su da yawa masallata suna aikata su ya kamata mutum ya yi sallar da suke sunna ce da farilla kawai ciki da musulhabi a ciki kada mutum ya zanci sallah tare da da zai ta yi makaruhi ba komi ba ne in mutum ya yi makaruhi bai da zunubi sau da haka da yin shi da barin shi duka ɗaya ne a in ya yi yawa yana sa ka samu zunubi wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin ya zama to hanya ce zuwa ga mai aikata haramun ne sa aka samu makaruhi kai tsaye ba ce mai haramun ba saboda so ɗaya ne ko so amma in ya yi yawa zai koma haramun mun gane ko faslon wani fasli ma da yake zaɓi ƙudu salatu sallah tana bacewa bi tarki sharɗin da barin sharaɗi ɗaya min shara'ifiha daga cikin sharɗanta idan mutum ya rasa sharaɗi daga cikin sharɗan sallah to sallar shi za ta bacewa baki ɗaya ba sallah ba ce wata na ma mutum ya yi tsayuwa ne ya duka ya taso kuma ya duka ya taso ya yi zanne amma bai yi sallah ba a wurin Allah subhanahu wataala saboda ni sharaɗa dole ne a cika su dole ne mutum ya zo da sharaɗin da aka ce mai na sallah ne ko na arwala ne amma malin ya ce ma al-qudrati alaihi tare da samun iko akan wannan sharaɗin in kana da iko in baka da iko shi ke mun gane ko daga cikin sharaɗin sallah miki akwai tsarki tsarki sharaɗi ne daga cikin sharaɗin sallah haka ne ko to idan mutum ya yi sallah ba tare da shi ba mutum ne ya bawali kawai sai bai wanke bai ko ko mutum ya yi bawalin bai yi tsarki na arwallah ba kawai shiga masallaci ba ne hukuncin shi ha bai da sallah saboda ya bar sharaɗi daga cikin sharaɗin sallah amma in mutum na da iko in ba ka da iko ba ba ka iya arwalla sai ka yi ne to shi ke nan taimakon ma sai ta gagara kuma ka yi sallah sallah ta yi ko wata taimakon ma ba ka iya in ka yi sallah ta yi to haka kowane sharadi in kana da iko ba ka yi ba sallah ba ce in ba ka da iko ka yi sallah sallah ta yi ko ma wani sharadi daga cikin sharadin sallah wa bi tarki takbiratul ihram sallah tana lalacewa tana bacewa da barin kabbara harama mutum ne kawai zai shiga sallah kawai da shigowa cikin masallaci sai ya ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim bai kabbara harama bai da sallah awin niyyati ko kuma sallar tana bacewa da barin niyya domin niyya sharadi daga cikin sharadin sallah mutum ya bar ya bar niyya a lokacin da yake yin sallah bai yi niyyar wannan sallah ba ya da sallah wannan cikin zuciyar shi ne kawai aw ghairi ma ko kuma wani waɗannan min arkani daga cikin shika-shikan ita sallah din wa bi tarki sunnatin wahidatin amdan sannan kuma sallar tana bacewa da barin sunna guda ɗaya da gangan mutum ya bar sunna ɗaya amma da gangan ya ce ba ni kawai da gangan ya bari ya ci gaba da sallar shi kwara ɗaya ala ahadin kaulai ne a kan ɗayan maganganu guda biyu na malamai da suke masuran maganganu ɗayan magana kuma suka ce a sallah ba ta dace mun gani wa bil kalami sannan sallah tana bacewa da magana da gairi islahiha ba domin gyara sallah din ba mutum ya magana ba tare da magana tashi za ta gyara sallah ba idan magana tashi ba a bukatar cikin sallah kuma ya yi to sallah ta baci amma idan mutum ya yi magana ne saboda gyaran sallah to sallah shi ta yi misali mutum ya shigo cikin masallaci ana sallah tare da shi shi bai karatu ba bai sani ba bai san ilimin raukanuwa ba cewa ake subhanallah shi ke nan liman maimakon ya zanna liman sai ta shi ta liman zanna za ka magana shi daidai take ko da ko ta yi yawa saboda da yayi ta ne dan gyara sallah liman zanna za ka bai kamata ka yi tsaye ba ga mu zanna kuma kika yi tsaye zanna liman muna nan zanna ba daga liman kowa ya tashi shi yana kowa na zanne shi liman na tsaye saboda ni ya yi ne domin gyara sallah bai san yadda ake wani wa bilbilil kadir sannan kuma sallah tana bacewa da aiki mai yawa min ghairi jinsi salati ba tare da jinsin sallah ba ma'ana ba tare da aiki irin aikin sallah ba sai mutum ya wasu ayyuka cikin sallah ba su yawa waɗanda ba su shafi sallah ba to wannan ayyuka masu yawa suna ba ta mutum sallah kalmashi kadir kamar tariya mai yawa bi khilafil qalil jiddan sabanin ɗan kaɗan sosai ta da take kaɗan ce kwarai wannan ba ta ba ta sallah mun gane mana mala yace kalmashi bi sutura kamar ta iya domin mutum ya ya kai ga suturar shi aw furjatu ko kuma kamar ta iya domin mutum ya tare wata kafa cikin sallah mana cikin sahun kana cikin ana cikin sallah sai ka ga wani wuri ga nan mutum yana wani yana iya shiga wannan wurin sai ka kutsa cikin sahu ka tare wannan kafa wannan hudar zama ta sahun masallata to wannan tsayiya ce ya kaɗa domin cikin masallaci ne walhamza ko kuma zungura haka da zunguru wani cikin sallah wa haƙƙin jazari ko kuma susa shi don akwai bukata a susa jiki sai a susa jikinka na ma kai kana sallah sai ka susa amma in babu bukata jikin ka bai ma kai kawai da an jima sai ka so shi jikin ka haka kawai bai ma kai to kai maka wuri mun gane ko in kuma yayi yawa sun sallah ta baki saboda aiki ne mai yawa wal aklu washurb haka ma cin abinci da shan abin sha yana bata a wannan yana bata sallah mubtilun mutlaqan yana ba ta sallah baki daya wa bi ziyarati filin min jinsi salati haka ma da kara aiki daga irin aikin sallah din amdan da gangan mutum ya kara irin aikin sallah amma da gangan au jahalin ko kuma da jahilci mutlaqan baki daya sallah na bacewa wa sahwan ko kuma wato mutum ya saboda raukana in kasura in raukana ta yi yawa wawwa raka ta ne raukana wadda ta yawa shine raka a biyu sobe a cikin sallan asuba mutum mai bacci ya zanna cikin raka ta biyu sallan asuba sai ta tashi ya karo wasu rakawoyi guda biyu to wannan sallar duka ta lalace wa arba raka'atin da kuma rakawai hudu fi dhuhri a cikin sallah azhar mutum ya kare sallah azhar ya kai raka'a ta hudu mai make zanna sai ya tashi kai kuma sai ya karo wasu guda hudu sallah ta lalace wal asri haka ma cikin sallar la'asar wal isha'i da isha'i ka kare la'asar mai makin ka zauna sai ka tashi ka zama raka'a ta hudu sai ka tashi ka kawo wasu rakawoyi hudu ka kara maimaita irin rakawai sallar la'asar ko isha'i to wannan sallar sai ka sake ta baki daya taro shi ba a mata rabtan ba ba mata sujada irin ta ta sahu mun gane wannan wa man salla salatan tammatan duk wanda ya salla cikakka hata ala nizamiya ya zo da ita akan tsarin ta ita sallai akan yadda ga tsarin sallah وهو لا يعرف الفرض من السنة على لي شكو بيسان فرلا با بيسان سنة shi bai san wannan farilla ba ne wannan sunna ne amma dai ya zo da sallah kamar yadda take idan ka tambaye shi wannan mene ne wannan mene bai sani shi dai sallah kawai ya sani kamar yadda mai yawan musulmi suke wala sunnata ko kuma bai san sunna ba min mustahabi daga cikin mustahabi ba duk bugu ɗaya masu duka to me hukuncin sallar shi fakila sai aka ce inna salatahu batila sallar shi ba ta tace a wani magana wani zance na malamai suka ce sallar shi ta baci saboda bai san farilla ba bai san sunna ba san mustahabi ba shi wurin shi duka ɗaya ne kowane sai yayi wasahihu mala yace amma zance mai inganci annaha sahiha sallar shi ingantacciya ce amma da sharadi in aka da wasfa in ya ɗauko koyon sallar ko kamannin sallar an halimin daga masa in ya koyi yadda ake sallah ne a wurin malami malami ya koya mai ga yadda ake sallah amma bai wada mai wannan farilla bane wannan suna ne saboda ya ga ba ya rikewa sai dai koya mai yadda take rubuce to in ya yaka na sallar shi ingantacciya ce kenan idan mutum ya yi sallah wato da tsari mai kyawu amma bai san farilla ba bai san sunna bai san mutabi ba amma kuma gani yayi ana yi ya riki yana yi me hukuncin shi bai ce makaranta bai je wurin wani malami aka gwada mai yadda ake kawai abin da ya gani ga yadda ake sallar shi ma ya je yana yi me hukuncin wannan baya da uzuri baya da hamzali Huh? sallar shi ta bace koko ta yi sallar shi daidai take amma yana da kuma laihimi laihin da ya koya mashi wato ita asali ibada duk wadda ta waje ba a kanka to wajibi ne kuma ka koyi ki kun gani duka ma almajiri wanda ya shagalta da da neman ilimi da neman karatu wannan ba wajibi bane sai da ake kasuwanci musulunce ba wajibin shi bane ya kuma saboda shi ba dan kasuwa bane sabanin shi kuma dan kasuwa dan kasuwa shi kuma wajibi ne ko yadda ake kasuwanci a cikin musulunci duk wannan baban na saye da sayarwa na bada ajiya na bada bashi na bada haya na bada ajiya na bada aro da sauransu duk wannan baban baki daya wajibi ne ya san shi dole ne ya san wannan baban saboda ni ya wajaba a kan shi abu ne da yake yau da to haka ma musulmi hukunce-hukuncen sallah wajibi ne sun su duka tun daga farko tun daga tsarki har zuwa sallama wajibi ne duka su ne sun komi da komi saboda mi abu ne da aka dora mai sai yayi to bai kamata yi shi da kai ba bai kamata yi san zuciya ko da ra'ayi sai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala wani mutumin da yake da kuɗi wajibi ne sai yadda ake zakka ya wajaba akan shi ya ɗauki littafi a koya mai yadda ake hitin zakka a musulunci wajibi ne sani da kanshi inda ya darbe mai bai gane ba kuma zai je wurin malamai a mai bayani bayan ya yi karatu mun gane haka ma mutumin da ya darma aniyan cewa zai ta aikin hajji ba ko zai ta umara wajibi ne ya koya mai yadda suke santa ya san farilla cikin aikin umara ya san sunna ya san mustahabi ya san makruh ya san haramu haka cikin aikin hajji saboda ni aiki ne da shi zai da kanci ko bai kamata ya ce da jahilci ba domin ya shi da jahilci ko ya yi lada dai ba ba ta da yawa irin wannan falala mai tarin yawa da ke cikin aikin hajji da umara ba zai sami ta ya dai sauke farilla amma kuma babu wannan lada mai yawa to haka da aikin da yawa zaba a kanka wato wajibi ne sai kashi in baka yi shi ba ai kama azumi kamar misali mutumin da ya niyya aure to wajibi ne zai koyi hukunce-hukuncen aure baki daya san yadda za ya zama da matar shi in ya aure duk wannan wajibin shi ne sai da matsala ɗaya ta wado ya san ya za a magance ya za a rayuwa tare da ita ya san wata irin zamantakewa yaya musulunci yake a yi zamantakewa da mutum iya kuwa amma mu duka abubuwa muke yadda muka ga dama sai dai Allah subhanahu wata'ala ya gyara mu ina ganin ya kamata mu tsaya na'am rijin shi barin shi ba barin shi ake eh muna karanta littafin malikiya alaikun sa ban ji ba wannan larura ne bai da kome ta abin da yake larura ne ya halitta a yi shi a cikin sallah matukar rage yawa ba yawan da zai saha a amma a kai kamar ba cikin sallah ake ya halitta a ciki kuma a dawo a ci gaba da sallah na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين